بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيو منا يمتن الخميس sha takwas ko sha tara ga wannan wata na zulƙa'ida hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda yau majalisi ne na aqida da muke karanta sharhin kitabut tauhid alqaulus sadid a yau za mu tashi babi na 28 shine babu ma jaa fi tanjim kowa ya gansa ko qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi tanjim babin da yazo game da bayanin abin da yazo na hukunci dangane da abin da ake ce mishi at-tanjim menene at-tanjim at-tanjim shine malamai suka ce huwal istidlalu bil ahwal al falakiyya ala al hawadith al ardiyya abinda ake ce at tanjim yin istidlali kafa hujja da halaye na falaki akan ababen da suke faruwa a doron ƙasa ina fata an gane shi ne abinda ake ce mishi attanjim amfani da tauraro da masaukayyansu wurin gano wani abin da zai faru a doron ƙasa an gane ko? aiwa kama attanjim wani nau'i ne shi ma daga cikin anwa na sihir ko kuma alkahana mutum ya yi amfani da tauraro ya karance su da masaukayyansu da yadda suke bayyana da yadda suke bacewa da yadda suke taruwa da yadda suke watsewa domin ya iya gano wani abin da zai faru a doron ƙasa shi ne attanjim to menene hukuncin shi a shari'ar musulunci menene hukuncin shi a shari'ar musulunci to kafin nan shi wannan attanjim amfani da taurarun nan a karan kansa ya kasu kaso biyu ilimi na tauraru ya kasu kaso biyu kaso na farko shine ilmu ta'thir ilmu ta'thir kaso na biyu ilmu taisir mu komo ga kaso na farko ilmu ta'thir me ake nihi da at-ta'thir abinda ake nihi da at-ta'thir huwa ta'thir an-nujum 'ala al-hawadith tasirin tauraru akan ababan da suke faruwa shine at-ta'thir mutum ya nemi ilimi na tauraru ya san tauraru don iya gano ababen da suke faruwa an gane ko don iya gano tasirin tauraru game da abin da ke faruwa a duniya wannan shine kaso na farko daga cikin kashe-kashen ilimin tauraru to wannan kasan shi kaɗai na ilmu ta'afir shi ma ya kasu kaso biyu ko kuma a ce ya kasu kaso uku ilimi na tasirin tauraru akan ababen da ke faruwa ya kasu kaso nawa eh uku kaso na farko an ya'taqida anna an-najma fa'ilun mutun ya kudirce a zuciyarsa cewa lalle tauraro yana yin wani abu yana zartar da wani abu wa mu'athir kuma yana da tasiri idan tauraro kaza na kaza yayi kaza ko ya sabka akan kaza ko ya bayyana lokaci kaza ko ya bace a daidai lokaci kaza wani abu zai faru a doran kasa na ci gaba ko na ci baya mutum ya kudirta cewa tauraro na da tasiri kuma yana aiki yana aikata wani abu bi ma'ana ya khaluqul ahdath yana halitta ababen da ke faruwa shi ke kirkira ababen da ke faruwa to wannan kudiri ƴan uwa kafirci ne babba da ijma'in malamai an fahimci wannan ko kafirci ne babba a ce yau mutum ya kudirce a zuciyarsa ya yarda cewa tauraro yana da tasiri ta hanyar ababen da ke faruwa a doron ƙasa ko ya ga cewa tauraro yana halitta ababen da ke faruwa na ɗaukaka ko kisiyar ɗaukaka na hasara ko kuma cin riba na kyakkyawar rayuwa ko kuma mummunar rayuwa ya dinga ganin tauraro na da tasiri wurin samar da hakan to duk wanda ya kudirce irin wannan kudiri game da tauraro ya kafirta kafirci babba da zai fitar da shi daga musulunci so da babu mai halitta ababen da ke faruwa saiwa ku faɗi da kyau mana sai Allah wa ke kawo alkhairi Allah wa ke kaddara kishiyar alkhairi Allah wa ke ɗaukakawa Allah wa ke ƙasƙantarwa Allah shi ke badawa shi ke hana almani wal mu'ti shi ke bada mulki ya amshe mulki ga wanda yaso walillahumma malikal mulk tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al khair innaka ala kulli shay'in qadir babu wani abin da zai faru a doran ƙasa ko da da daidai da miskala zarra sai Allah ya so faruwarsa ya kaddara faruwarsa in bai so ba abun ba zai faru ba don haka tauraro ba ya da tasiri cikin ababen da suke faruwa a cikin kauni babu tauraro ba ya halitta ɗaya ne daga cikin halittun Allah ɗaya ne daga cikin bayin Allah shi yasa Allah ya ce hal min khaliqin ghairullah shin wai dama akwai wani mai halitta banda Allah ko a ce hal anan lilistifham ne bi ma'ana annafi bi ma'ana babu wani la khaliqa ghairullah babu wani mahalicci banda Allah duk abin da kaga yana faruwa Allah ya halicce shi kuma ya so abin ya faru baya da alaka da tauraro bai da alaka da bayyanar tauraro bai da alaka da bacewarsa bai da alaka da taruwarsu ko tarwatsewarsu ina fatan mun gani kenan kudirta cewa ga wani tauraro yana halitta yana samar da ababe na alkhairi gare ka ko kishiya alkhairi ko ɗaukaka ko ƙasƙanta da makamantansu wannan kamar kishiya ne ga Allah kake yi maɗaukakin sarki wanda babu mai halitta al'amurra gabaɗe saiwa sai Allah shi kaɗai subhanahu wata'ala ina fata mun gani biye da al'amur al'amari gabaɗe hannun wa yake hannun Allah yake maɗaukakin sarki subhanahu wata'ala don haka ƙudirin haka shirka ne a cikin rububiya wanda bai dace ba ce mutum ya shirka cikin rububiya wanda kafaran farko ba su shirka cikin rububiya sun yarda da cewa babu mai halitta saiwa sai Allah shi ke halitta komai shi ke samar da komai da komai wannan shi ne kaso na farko kenan kaso na biyu an yastadilla bi harakatin nujum طلوعا وغروبا واجتماعا وافتراقا على الغيب أي على ما سوف يحدث kaso na biyu shine mutum ya yi amfani da motsin tauraro da kai kawansu a sararin samaniya ta hanyar bullowar tauraru ko faduwarsu taruwarsu ko watsewarsu akan wani abin da zai faru na gaibi ina fata mun gani kenan mutum ya amfani da tauraro ya ce nan gaba kaza zai faru nan gaba wani zai mutu wani zai ɗaukaka wani zai kaskanta tauraron kaza ya yi kaza da makamantarsu kaga yana ba da labarin menene abinda bai riga ya faru ba wanda kuma wannan menene gaibi ne gaibi ne wa ya san me zai faru gobe eh sai Allah shi kadai shi kadai san abin da zai faru gobe banda Allah ba wanda ya san me zai faru gobe ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا ولا بأرض ولا بأي أرض تموت كنا أنفاني da kai kawan tauraro wurin gano abin da zai faru nan gaba dan akwai masu amfani da haka za su ce wane an aife shi a daidai burjin kaza a tauraro na kaza to wannan rayuwar shi za ta kasance kyakkyawar rayuwa ba daɗe ba na ga wani a cikin youtube yana karanta al'abraj buruji na kaza sunan shi kaza buruji na kaza sunan shi kaza har buruji sha wani abu a ko ƙalƙashin kowane buruji akwai fa'ida akwai abin da za a samu wanda aka haifa cikin buruji na kaza zai samu kaza mai arziki ne taɓaɓɓe ne zai sha wahala ko kuma tsaka-tsakiya ne da makamantarsu me alaƙar burji da abin da Allah ke zartarwa wannan duka makamini ƙoƙarin cabko gaibi ne ko a ce wanda ya aure daidai burji ko a cikin burji na asumbula to wannan auren nashi zai kasance lalataccen auren da babu amfani ciki bi ma'ana ba zai albarkatu da wannan aure ba ba zai ji daɗin sa ba ko yayi fatauci a cikin wannan burujin ko ya kulla kasuwanci ko wanda zai ce tauraro na kaza da ya bayyana zai sa ruwa su sabka gobe ko jibi ko abin da ke kama da haka ina fata mun gane to wannan ma haramun ne shirka ne kafirci ne da Allah maɗaukakin sarki ƙoƙarin tarayya da Allah ne cikin irin ababen da Allah ya keɓanta da su shine sanin gaibi babu wanda ya san gaibul mutlaq sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki shi yasa ya ce wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil birri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله كجاء موسى من الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم باب ونوان دي سني من في السماوات والأرض wanda ke cikin sammai duka da wanda ke cikin ƙasai duka gaiba ba wanda ya san gaibi illallah sai shi Allah kaɗai maɗaukakin sarki ta yaya za ka yi amfani da tauraru don ka gano me zai faru gobe a wannan da'awar sanin mine ne ilimin gaibi da'awan musharaka ce da Allah cikin abin da Allah ya keɓanta da shi na sanin gaibi kishiyantar Allah ne kafirci ne shirka ce babba da za ta fitar da ma'abucinta daga bar musulunci Allah ke shi mai kare yana kagawon ga hukumcin shi zai kama da hukumcin boka da ɗan duba da muka karanta cikin babukan da suka wuce amfani da wasu ababe wurin cabko gaibi da ba da labarin abin da zai faru nan gaba ina fata mun gani Allah samu dace sai kaso na uku game da abin da ya shafi ilimin tauraru har yau muna bayanin ilmu ta'thir ne wanda bai dace ba na haramun kin kaso na uku an ya'taqi da annaha sabab wallahu alfa'il kaso na uku mutun ya kudirta cewa tauraru su ne sababi amma Allah shi ke yi tauraru su ne sababi amma Allah shi ke yi ina fata mun gani sai ya mai da tauraru su ne sababin ababen da suke faruwa a doron ƙasa idan wani abu ya faru sai ya dangana abin zuwa ga sababin tauraro kaza misali idan ruwa ya sabka aka yi ruwan sama sai ce an yi ruwan sama ne saboda sababin tauraro da ya bayyana a lokaci kaza ko ya ɓace a lokaci kaza ina fata mun gani wannan ma hukuncin shi shirka ne amma shirka karama da ba ta fitar da ma'abucinta daga musulunci karamar shirka ce ina fata mun gane saboda ya mai da abin da ba sababi ba a matsayin mi sabab wane ne sanar da kai cewa sababan tauraro kaza ne Allah ya sabkar da ruwa ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne to wannan shine kashe-kashen ilmin ta'afir na abin da ya shahi ilimin tauraro guda uku kenan ina fata mun gani na farko shine mutum ya kudurta cewa taurarun su da kansu ne ke tasiri wurin samar da abu ko kawar da shi su suke halitta su suke halitta duk ababen da ke faruwa kaga wannan kafirci ne da ijma'in malamai gaba ɗaya abu na biyu mutum ya kafa hujja da kai kawo na tauraro wurin gano abin da zai faru nan gaba da awai ilimin mine ne gaibi shirka ne kafirci ne abu na uku a shi yana ganin taurarun ba su ke yi ba ba kuma yana dubinsa ba ne don ya gano mai zai faru gobe a yana ganin su ne sababin sabkar da ruwa ku fahimci bambancin na ƙarshen ga da na biyu yanzu a na biyu idan mutum ya ce saboda tauraro da ya bayyana kaza lokaci kaza ko ya faɗi kaza lokaci kaza ko tauraron da suka taru a daidai wuri kaza a lokaci kaza ko tauraron da suka watse a daidai lokaci kaza a wuri kaza shi ke nuna gobe za a yi ruwa yana da awon ne sanin gaifi kaga wannan kafirci wanda kuma ya ce tauraro da ya bayyana can shi ke nuna sababin da za a yi ruwa Allah zai sabkar da ruwa haka ya shababan da wanda ya gabata ko shi wanga yana ganin tauraro sababi ne na faruwar wani abu shi kuma wancan yana kafa hujja da tauraro wurin ba da labarin abin da zai zo nan gaba wancan kafirci ne kufuran akbar wanga kuma kafirci ne kufuran asbar ƙaramin kafirci kabiratun minal kabayar babban laifi ne don mi za ka sanya abin da ba sababi bai kasance a matsayin mai sababi shi ne ai idan aka ga tauraro kaza ya faɗi sai ce akwai yiwa wani babba zai mutu tauraron wane ya faɗi ba zai ci mulki ba tauraron wane ya hau zai samu mulki kaga kafa hujja ne da motsin tauraru da kai kawonsu wurin mai tabbatar da wani abu ko kore shi ganin cewa taurarun suke da tasiri wannan kafirci ne amma idan aka rike sa tauraron kaza da ya kaza sababi ne da ke nuna Allah ba zai bawa wani kaza ba ko zai bashi kaza wannan shirka ce karama babban laifi ne amma ba zai samu abucin hakan bai kafirta yayi ridda ina fata an gane aiwa to sai nau'i na biyu shine ilmu taysir sanin tauraru ta hanya ilimi na at-taysir abinda ake nihi da ilmu at-taysir shi ma ya kasu kaso biyu shine al-istidlal bin nujum al-istidlal bin nujum ala al-masalih ad-dunawiyya ko ala al-masalih ad-diniyya al-istidlal bin nujum ala al-masalih ad-diniyya kafa hujja da tauraru amfani da tauraro kai kawansu da masabkayyansu ɓace wasu da bayyanarsu wurin gano wasu al'amurra masu amfani a addinance ina fata mun gani eh aiwa kamar wasu fa'idodi ne wanda ba su cikin nan aiwa muna zuwa ga littafin ba mu shiga cikin shi kai tsaye an gane ko muna so a gane menene at-tanjim kin ka hin mu shiga ciki in ka gane shi yanzu an shiga ba abin da zai bace maka ina fata mun gane kenan ilmu taysir shine sanin ilimin tauraru ta hanyar gano wasu al'amurra na addini ka koyi ilimin tauraru da kai kawansu a sararin samaniya da sanin masaukayyansu don gano wasu al'amurra wanda yake maslaha ne a addinance kama amfani da tauraro ta hanyar gane ina ne alƙibla take don a yi sallah ina fatan mun gani za ku iya zuwa wuri yanayin fatauci sahara ne ko kuma a cikin gari ma wasu garuruwan na daban wanda ba garinku ba ko kuma a cikin teku fatauci ya kama ku kuna so ku iya gano ina alƙibla take ku yi sallah za ku iya amfani da masanin tauraro don ya iya tantance muku ina alƙibla take ina fatan mun gani sau da abu ne mai sauƙi ga wanda suka karanci taurari suka san su akwai mutanen da har yanzu sun san fatawa taurari akwai tsohin da suke rayuwa a ƙauyuka wallahi lokutan mantar suna gane su ta hanyar yanayin rana da kuma tauraru a daddare kuma ba su da mantar na ga da dama daga cikin irin waɗannan mutane ba zai iya baka abin biddika bai ce maka karfe kaza da minti kaza amma idan ya ce maka yanzu hudu ce to hudu ce tana yawa ta kara da sha biyar da rabi da makamantansu sau da su da yanayi suke aiki suna amfani da rana sukan yi amfani da wata da taurarurin tantance lokuta har na sallah to tauraru da ka gansu akwai wanda suka san su ta hanyar ilimin saninsu don iya tantance ina alƙibla take tauraro na kaza idan ka fuskance shi misali akwai wanda ya taba nuna min alƙibla a nan garin kuma na ganta sak sai yanzu na mance tauraron kuma ban iya nuna shi ya nuna mini tauraron ya ce idan ka aza tauraron akan kunnanka na hagu ya zamanto yana sete shi ya gwada wani tauraro ya zamanto ko yana alƙibla ka koya ne za ka tantance alƙibla ina take kuma wallahi haka nan sun sani kuma za a yi amfani da tauraru wurin gano lokuta na sallah alfishir na ketowa idan tauraron kaza ya ɓace ko tauraron kaza ya bayyana tauraru na ɓangare kaza ta jiha kaza suna bayyana ne daidai fitowa alfishir sukan ɓace ne idan alfishir ya keto akwai masana wannan kuma haka nan ne ina fata an gane kuma suna iya gano kaso ukun dare ya shiga ta hanyar duba taurari da lissafi cikinsu to irin wannan ilimin hukumcin shi malamai suka ce fardu kifaya faralla ce ta isuwa idan wasu suka sani laifin ya sauka a kan sauran musulmai bai mana wajibi ne wanda idan wasu kaso sun sani sauran wanda ba sani ba ba su da laifi sun ɗauke musu ina fata mun gane kuma yana da kyau mutum ya san irin wannan ilimin khasatan masu fatauci cikin sahara duk da yanzu Allah ya kawo sauki akwai alat ababe na zamani da za su iya tantance maka alƙibla za su iya tantance maka ina zaka za su iya tantance maka komai da komai amma in wannan bai sara ba mutum zai iya neman wannan ilimin domin tantance wannan irin al'amuran kuma ba laifi in bai zamanto ma wajibi ba to alal aqall ya zamanto abinda ake so a yi shine ilmu taysir kaso na ilmu taysir kaso na farko sai kaso na biyu daga cikin al ilmu taysir shine suka ci al istidlal bin nujum ala al masalih ad dunyawiyya kal istidlal bin nujum ala al jihat al arba'a wa ala fusul wa ala fusul al sana wa ala fusul al zira'iyyah فهذا النوع وقع الخلاف بين السلف في تعلمه على قولين كسونا biyu daga cikin al'ilmu taysir wanda ya halatta ayi shine amfani da tauraru da masaukayyansu wurin gano al'amurra na amfani a duniyance can muka ce a addinance ko yanzu a duniyance kamar gano ina ne gabas take ga masu fatauci za a je daji za a je ina ne wurin neman rayuwa ina ne gabas take ina yamma ina kudu ina arewa ina fata mun gane wanda a iya gano haka ta hanyar tauraro ko gano yanayi na shekara an gane ko irin zafi irin sanyi da makamantansu ko irin wannan sunayen na manoma da suke yi a can inda ake noma a ce wanga yanayi na kaza ne wanga yanayi kaza ne akan iya gano shigar haka ta dalilin me tauraro ba wai tauraro bane sababin faruwa abin a tauraron alama ce ta cewa abin zai faru lokacin shi ya yi kenan gane lokaci ta hanyar tauraro ina fatan mun gane to wannan ilimin babu laifi wurin neman sa sai dai malamai sun yi sabani wurin halaccin shi da rashin halaccin shi zance dai mafi inganci da ƙarshe ya halatta ba laifi bane wanda za mu zo mu ji bayanin haka dalla dalla a cikin babin idan muka shiga cikin shi قال المصنف رحمه الله تعالى قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى ما لن الله يجيك أنشد رحمة يتي قال البخاري في صحيحه إمام البخاري فدا fi sahihihi a cikin ingantaccen littafinsa wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi amma mu'allakan ne fi kitabi bad'il khalq babun fi tanjim hadisi na 614 an gane ko qala qatada imam qatada yace khalaqa Allah hadhihi an-nujuma li thalath imam qatada ɗaya ne daga cikin tabi'ai wanda sun rayu lokacin sahabbai ina fatan mun gane dan imamu qatada nan shine ibn da'ama as-sadusi yana daga cikin kananan tabi'ai da suka riski sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine yake cewa khalaqa Allahu hadhihi an-nujuma li thalath Allah ya halacci waɗannan taurarun da kuke gani don sababi guda uku don illa guda uku illa ta farko zinatan lissama don su kasance ado ne da kawa a cikin sama na zayyana sama a duniya bi zinatin kawakin ko Allah ya kawata sama ta duniya da mi kawata tauraro Allah ya kawata sama ta duniya da tauraro kenan kaga na daga cikin illa da Allah ya halicci tauraru na farko su kasance kawa da ado a cikin sararin sama wanda ya kalli sama lokacin da tauraru suka bazu a cikinta zai tabbatar da haka tauraru ga sanan kala-kala masu haske manya ƙanana da makamantarsu ado ne da kawa ta sararin samaniya abi na biyu ce wa rujuman lishayatin illa ta biyu da yasa Allah ya halicci tauraro su kasance abin jefe shedanu da su akan jefe shedanu da mi tauraro wani shedanu almustarqus sam masu hawa sama dan su sato zance ba dan sun je saman suka ga haka suka tabbatar da cewa saman nan fa yanzu cike take da tsaro akwai tauraru masu aman wuta da suke jefe shedanun da suke hawan juna don su hausa masu sato zancen mala'iku ina fata mun gani alama kenan illa ta biyu da Allah ya sa da Allah ya halicci tauraru shine su kasance abin jefe shedanu illa ta uku wa alamatin yuhtada biha wasu alamomi ne su tauraru da akan shirya da su a san hanya a san alƙibla a iya gane lokutan sallah da sauran makamantansu da suke da alaƙa da tauraro faman ta'awwala fiha ghayra thalik duk wanda ya riya wata magana ta daban banda wadda muka ambata dinnan guda uku game da tauraro akhta'a yayi kuskure wa adaa nasibahu kuma ya bata rabansa ya batar da rabansa na gobe alqiyama wa kallafa ma la ilma lahu bih kuma ya dora ma kansa yawnin abin da bai da iliminsa haka ina fata mun gani ado a sararin samaniya jefe shedannu alamomin da akan shirya da su taurawa ta hanyar gano lokutan sallah alƙibla shahohi guda hudu da makamantansu ina fata mun gani duk wanda ya ƙoƙarin gano wani abu akan tauraro banda waɗannan na farko in ji imamu qatada ya yi kuskure bai samu daidai ba na biyu ya batar da rabonsa bi ma'ana gobe da kayama baya da rabo kenan kaga kun baya da rabo mushriki ne dan mushriki shine bai da rabo gobe alqiyama na uku kuma ya kallafa ma kansa sanin abin da bai da ilimi a kansa intaha daga nan magana imamu qatada rahimahullah ta kare dan ma'ana faman ta'awwala ba wai yana nihin ta'awili ba da yadda kuka san shi ta'wilul istilahi bi ma'ana at-ta'wil a ba shi ke ne ba nan faman ta'awwala bi ma'ana faman za'ama ko at-ta'aw ta'awwala kenan za'ama wa za'ama kenan yariya yace suna yi ko suna kaza suna kaza sabanin ababan guda uku to shine wanda yayi kuskure ya batar da rabansa sannan ya dora kansa sanin abin da bai da ilimi a kansa وكره قتادة تعلم منازل القمر إمام قتادة رحمه الله يا كرهن تدى نيمن إلمن سنم مسوكيا وتا وتا ينادى مسوكيا جد حقيقة أني وتا قدو يكي وتا قدو يكي أما درانا ما قدو تكي sabanin abin da suke cewa rana tsaye take duniya ce ke juyawa ba gaskiya bane wannan sabanin alqur'ani sannan qur'ani ya ce wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjun al-qadim lash-shams yanbaghi laha an turik an tudrik al-qamar wal laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun kowane ɗaya daga cikinsu yana gudu ne a cikin falaki ba sa haɗuwa da juna ina fata mun gani ba sa haɗuwa da juna kenan wata yana da masaukaiya yana da masauki 28 masauki nawa 28 idan duk masu kula da wannan zaka akwai tsofaffi da mutane da suke kula da wannan har yanzu rana ta kaza da ya bayyana zai bayyana wuri kaza agoban shi yana kaza ajibin shi yana kaza sati guda zaka gansa wuri kaza wata yana 20 yana wuri kaza 21 yana wuri kaza 27 ya sabka masauki na daidai kaza har 28 to idan ya kai masauki na 28 in ya buya rana 29 ba a gane shi ba ko rana 28 kin sai ya buya ba a gan shi ba sai rana ta 29 aka gan shi shi ne sai tsofi suke cewa watan ya yi na sam ai kuna ji suna cewa ya yi na sam ko idan kuma ya ɓuya kwana biyu 28 29 a jere ba a gan shi ba to zai ciki 30 kenan abinda ilimi ya nuna na yau da gobe na masaukayyan wata kenan ina fata mun gani to wata yana da masaukayya imamu qatada ya ce baya ganin koko kariha qatada imamu qatada ya karhantar magabata irin su imamu qatada ada idan suka ce abu kaza makaruhi ne suna yin haramun ne a mustalah na mutanen da amma mutanen zamani ne yanzu idan suka ce abu kaza makaruhi ne kenan karahatu tanzihin ne abinda idan ka yi sa ka yi asarar lada in baka yi sa ba baka da laifi amma mutanen da idan suka ce kaza makaruhi ne suna nihin mi haramun ne haramun ne sai da Allah ya jero manya-manyan laifi ya ce wa kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha ina fata mun gani imamu qatada ya ce shi yana ganin haramun ne neman ilimin masaukayyan wata walam yurakhis walam yurakhis ibn uyayna fi ibn uyayna shi ma bai bada dama ba baya ganin a iya neman ilimin masaukayyan wata shi ma yana ganin bai dace zakarahu harbun anhuma imamu harb ya ambaci wannan magana daga gare su su biyu wa rakhasa fi ta'allumi manazil ahmadu wa ishaq imamu ahmad dan hanbal da ishaq ibn rahawayhi ko ibn rahuya su suna ganin babu laifi a nemi ilimi da sani na masaukayyan wata babu laifi shi ne azu muka ce muku an samu saɓani akan wannan matsala malamai sun ka suka so biyu ina fatan mun gani amma neman sanin masaukayen wata ta hanyar gano wasu al'amurra masu amfani a duniyance zance mafi inganci ba laifi ba ne ba laifi ba ne wa na abi musa ƙal قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه عن كربو حديثي لك أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زال الله ترى دامت على السبت أقريشي ثلاثة لا يدخلون الجنة متم أكو بزاس شقاء الجنة mudminul kham mai yawan shan giya mai dimanta shan giya abinda ake ce mai giya abinda ke rufe hankali zai tafi yadda hankali duk mutumin da ke shan kayan maye ko da yaushe yana cikin maye shine mudminul kham annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba wa qati'ur rahim da mai yanke zumunci shi ma ba zai shiga aljanna wa musaddiqun bis-sihr da mai gaskata sihiri shi ma ba zai shiga aljanna ina fatan mun gani malamai suka ce wa'anga ahadith sune ake ce mishi sune ake ce musu ahadithul wa'id gane ku ayatul wa'id da ahadithul wa'id ayoyin da suka zo suna jan hankali da wa'idi ko kuma hadisan da suka zo akan wa'idi kamar wannan hadisi na cewa mai shan giya mai nacewa wurin shan giya ko da yaushe yana maye ba zai shiga aljanna malamai suka ce ba zai shiga aljanna ba bi ma'ana har abada ko kuma a ƙarshe dai zai shiga aljanna ai kun fahimci magana a nan khawarij da mu'tazila sai suka rubuta suka fada suka samu kansu cikin wani yanayi na bata da rashin dacewa al-khawarij suka ce wanda ke aikata wannan aikin kafiri ne kenan wurin al-khawarij mashayin giya menene kafiri ne so daga shi an ce mudminul khamr mai shan giya ba zai shiga aljanna ba kenan a wurin su menene kafiri da irin wanga dalilan da khawarij suka makale musu da irin hadisin la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba lokacin da yake zina alhalin yana mai imani ya suka ce to kenan mai zina mazinaci kafiri ne murtad ne la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min suka ce to barawo ma menene kafiri ne shi yasa a wurin khawarij bi ma'ana 'yan boko haram na zamaninmu na yanzu da suka bayyana a wurinsu mai aikata kabira kafiri ne ya yi ridda jininsa ya halatta shi yasa suke kashe musulmi shi yasa suke tada bama bamai a kasuwa da masallatayya da sunan mi jihadi fi sabilillah wanda hakan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne kuma ba abin da yasa suka rubuta a cikin wannan ramin shine amfani da wasu hadisan da wasu ayoyin da kyale wasu da a ce sun hada irin wannan hadisan gaba daya suka hada makamantansu da ke kama da su sai su samu mafita ba karuwa ta shayar da kare ba kuma ta shiga aljanna eh kaga da suna hana irin wannan dalilan sai su gano ashe mai aikata kabira daga cikin kaba'ir dhunub an mushi wa'idi da shiga wuta to amma ba har abada ƙarshe dai zai shiga aljanna kenan mutanen da ya mutu yana zina bai tuba ba yana sata bai tuba ba yana ababen da ke kabira ne shan giya bai tuba ba ya mutu yana kanta wanga hadisan za su bige shi shi yasa wasu malamai suka ce a yi aiki da su kamar da suka zo a zahiri amma fi nihaya dai zai shiga aljanna sau da duk laifinka inda ba ka mutu kana yin shirka ba ko kafirci da allah madaukakin sarki ceton masu ceto zai riskaka ina fata mun gani za ka kasance ta hatar mashi'a duk wanda ya mutu yana shirka da Allah bai da gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafara bai yahewa sam idan aka mutu ana yin shirka da shi ka mutu kana ta'alluki da bokaye ka mutu kana alaka da yan sihiri da masu duba da makamantansu ka mutu kana kiran wani kuma bayan Allah koma wane ne kana kiransa da biyan bukatun da ba mai biyansa sai Allah annabi ne daga cikin annabawa mala'ika ne daga cikin mala'iku wani waliyi ne ko salihi da makamantansu mushriki ne kai zaka shiga wuta ne har abada innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar amma sai Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abinda ba shirka ba liman yasha ga wanda ya so daga cikin bayan shi yana kaga wanda ya mutu yana aikata wata kabira bai tuba ba yana kalkashin mashi'ar ubangiji ya ga dama karan farko ya yafe masa ya shigar da shi aljanna ina hadisin bitaqa mutanen da ya zo gobe alkiyama aka nuna mishi takaddunsa har zuwa ƙarshen ganinsa sa babu komi a ciki har yanke tsammanin shi kenan ya halaka shi sannan ka ce kana da wani abu hasana a wurinmu shi ne la'ilaha illallah za a auna bitakakka ta la'ilaha illallah da wannan sijillatin naka aka aza wannan bitaka yana ganin cewa ya halaka ta ya za a yi wannan bitaka ta rinjayi waɗannan sijillat da suka kai ƙarshen ganinka saboda yawa da girma ana aza wannan bitaka sai ta ɗaga su gaba ɗaya ƙarshe aka shigar da shi gida a kaga kenan wanda ya mutu yana kabira yana karshen yana aikata kaba'ir dhunub yana karshen mashiyar ubangiji su kuma boko haram da masu aqida al-khawarij bis fahimci haka ba sai mu'tazila su kuma mu'tazila suka ce a'a duk mai aikata irin wannan laifin kamar yanzu mudmin khamar mudminul khamar da azzani da makamantansu suka ce innahu fi manzilatin bainal manzilatayn yana cin manzila tsakankanin manziloli guda biyu ba kafiri ba ne ba ba musulmi ba ne amma kuma gobe kiyama zai tabbata a cikin wuta jihannan kayya wannan kaga duka sun bata a wannan matsala Allah samu da ci ko shakka babu shan giya da shan ababen maye babban laifi ne da zai gadar maka da ukubar Allah a gobe alkiyama a nan ma za ka tozarta sau ba za ka kasance mai kima a cikin idanun mutane ba za ka kasance mai amfani ba a gaban al'umma ba za a sa ka a matsayin shaida ba za ka zan mutumin banza a cikin mujtama a unguwarka kuma a gobe alkiyama za ka tozarta ka walakanta Allah ya shi mai kare sai wa qati'ur rahim mai yanke zumunci yanke zumunci menene yanke zumunci kuma su wane ne kake da zumunci da su ko me ake ce ma yin zumuncin da zai raba ka da yanke zumunci wanda kake zumunci da su su ne ‘yan uwanka makusanta na jini reshe kama da ɗiyanka ɗiyansu ɗiyan ɗiyanka har abin da ya ƙasa asali kama daga mahaifinka kakanka kakan kakanka har abin da ya sama ta ɓangaren mahaifinka namiji da ɓangaren mahaifiyarka mace sannan danginka yannanka da ƙannanka da ‘ya'yansu har abin da ya ƙasa sannan ‘yan uwan babanka yannin shi da ƙannin shi da ‘ya'yansu ina fatan mun gani su ne a amamukin kake ko? waɗannan su ne danginka da ‘yan uwan mammakka ma'aifiyarka yanninta ƙanninta a hwalikinka kenan su ma kana da zumunci da su sai dai a zumunci akwai wanda ya fi kusa sannan mai bi masa sannan mai bi masa ina fata mun gani to wajibi ne ka sa da zumuncin danginka tunda ka san su wane ne kake da zumunci da su dole ne ka sa da zumuncinka da su me yasa da zumunci sada zumunci shine ya zamanto kana alakanta kanka da su da danginka da su ta hanya haduwa da su ko gaida su ko kyautata musu ina fata mun gani mafi karamcin abin da zaka sada zumuncinka da zuwa ga danginka na zumunta shine sallama ko kai tsaye ko ta hanyar waya ko aika musu wasiƙa ko ba da saƙon gaisuwa zuwa gare su mai bi masa kashe da kanka bale in wasu munasabat na rayuwa suka kama ya samu karuwa aure zai ko ya aurar ina fata mun gane ya samu wani abun faranta ciki sai ka tashi ka garzaya ka je wurinsa da kanka ka faranta masa rai kuma ka sa da zumunci ina fata mun gane ko rashin lahiya la kaddara la ta same shi ko an masa rasuwa ya yi rishi kaga dama ce ta ka ziyarce sa ka ƙarfafe sa in ta'aziyya ce in kuma rashin lafiya ne ka duba halinsa wannan duk sada zumunci sannan sada zumunci ta hanyar dukiya da Allah ya baka wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin ka ba makusanci haƙinsa da miskini wabin sabi danginka mabukata ne ba su da ƙarfi ba su da abin da zai wadace su na abinci bale sauran takalif na rayuwa sai ka iya sauƙaƙa musu wani janibi gwargwadon iyawarka ka tallafa musu sauƙaƙa musu wannan masa da zumunci ga kyautatawa gasa da zumunci yanke zumunci kishiyar haka ka nisanci nanginka ka ƙi kulawa da su kuma sada zumunci ba shi ba ne ba ka ma wanda ya zo maka sada zumunci shi ne ka ma wurin wanda ya yanke maka shi ne sada zumunci amma wanda ya zo maka ya rama masa ne kai ka ma wanda baya zuwa wurinka ya yanke maka sai ka je masa zumunci tusa da zumunci dai a takaice baya da wani haddi sananne sai urufin mutane abinda mutane na garinku na ƙasarku suka saba da shi a matsayin shi ne sada zumunci to shi ne sada zumunci ha a shara ina fata mun gani ba a yanki ba a ce lokaci kaza duk wata kaza ko kaza lokaci kaza ko ka yadda za a orofinku da ke nuna haka ake sada zumunci to shi ne sada zumunci Allah samu da ci abu na uku musaddiqun bisihir da mai gaskanta sihiri kaga shi ma qati'ur rahim kabiratu min al-kaba'ir wa tuqatti'u arhamakum fa hal asaytum in tawallaytum fil ardi wa tufsidu ko wa in tawallaytum wa tufsidu fil ardi wa tufsidu ne ko an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ma amara Allah bihi an yusal zumunci kenan to kaga mai yanke zumunci ma ya aikata kabiratu min al-kaba'ir amma ga wa'idin da Allah ya aje mishi cewa zai shiga ba zai shiga aljanna shi ma dai ba zai shiga aljanna ba amma daga ƙarshe dai matuƙa yana daga cikin ahlut tauhid zai shiga aljanna Allah zai azabtar da shi yau ya sa shi wuta gwalgwadon laifukansa ƙarshe dai kuma zai koma gidan aljanna Allah ke shi mai kare sannan musaddiqun bis-sihr mai gaskata sihiri shi yasa su malamai suka ce ahadith na al-wa'id wadanga a bar su yadda suka zo a fasarta su yadda suke mashayin giya ba zai shiga aljanna mudmin khamr kenan mudmin al-khamr sannan mai yanke zumunci ma ba zai shiga aljanna ba sannan mai gaskata boka ba zai shiga aljanna ko dan sihiri Allah ke shi mai kare gaskata dan sihiri shine ka yarda har a zuciyarka abin da yake daidai ne ko da ku kayar da ce ko da ba ka son sihiri misali kana ganin sihiri wanga sahir ne ba ka aikata sihiri amma a zuciyarka kayar da cewa eh sihiri yana da amfani kuma gaskiya ne ina fata mun gane akwai wanda baya yi amma yana ganin ba laifi a yi to ya gaskata sahir kenan ina fata mun gane Allah ke shi bikar yawahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisin wa ibn hibban da ibn hibban fi sahih a cikin ingantaccen littafinsa شين مالك أخرجه الإمام أحمد وابن حبان كما في الموارد والحاكم والصحاه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة جزء نبي شافينا دريبي دا تمانين دا تقص يفتدون حديث هكا يفتد الشيء رقم حديثنا دري شدة دا سبعين دا تقص مالك فيه مسائل أتشون نبابا أقوي مسألولي al'ula alhikmatu fi halƙin nujum hikima a cikin halittar tauraro ku daga kun san su ko? wa zai zano su hikimar da ya sa aka halicci tauraro aha tsaro na sama ƙawata sama jefa shaidanu jazakumullahu khair abu na biyu arraddu ala man za'ama ghayra dhalika raddi akan wanda ya riya sabanin haka ya ce suna da wani amfanin ban da wannan kenan ya kawo wasu amfanin na daban wanda suka saba mana shari'a a thalitha matsala ta uku zikirul khilafi fi ta'allumil manazil mun ji ambatan sabanin malamai dangane da neman ilimin masaukayyan wata الرابعة مسألة هدو الوعيد في من صدق بشيء من السحر وعيدين مصمم قوان دي قسكة وانا أبو نسهري walau arafa annahu batil ko da ko ya san abin nan ba gaskiya bane ba in ya gaskata shi ya shiga cikin wannan wa'idi Allah ke shi sai sharhi da bayani na Abdurrahman bin Nasir Sa'id yace babu ma ja'a fi tanjim at-tanjim naw'ani neman ilimin tauraro nau'i biyu ne nau'in yusamma ilmu at-ta'thir nau'i na farko akan ce masa ilimi na ta'thir tasirin tauraro وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية شيني كف هجة دا أنفاني دا تورارو وان سكي أتكين فلكي أكن أبن دا سكي فاروا أكون ندونيا فهذا باطل ما لتشوانا كرياتي شرمين با وان أبن دا زي فارو أدورا كسادي كده ألاك على تورارو هنا فاتا من غاني ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب كما دعواتي تتاريا دا الله تشكي علم الغيبي alladhin farada bih wanda Allah yake banta da shi aw tasdiqu liman da'a zalika ko kuma gaskanta mai da'awar haka duka bai dace ba ƙarya ce wa hadha yunafi at-tauhid malaci wannan yana kore tauhidin mutum lima fihi min hadhihi ad-da'wa al-batila saboda abinda ya kumsa na wannan da'awa ta ƙarya wa lima fihi da kuma abinda ya kumsa min ta'alluq al-qalb bi ghayri Allah narati wa zuciya ga wani wanda ba Allah walima fihi min fasad al-aql da abinda kuma ke cikin shi na lalacewa hankali yadda dan adam zai rataye faro wani abu a nan duniya da kasancewa tauraro aure kaza ko bacewa shi kaga wannan yana nuna akwai rashin hankali tattare da shi li'anna suluka turuq al-batila malati saboda shiga hanya ta ƙarya ta banza ta shirme wa tasdiqiha min min mufsidatil uquli wal adyan yana daga cikin ababan da suke bata hankali da addini annau thani nau'i na biyu daga cikin ilimin tauraro shine ilmu at-taysir wa huwa al-istidlalu bish-shamsi wal-qamar shine amfani da rana da wata wal kawakib da tauraro ala al-qibla ta hanyar gano ina ne al-qibla take wal awqati wal jihad da kuma lokutan sallah da jahohi gabas da yamma da kudu da arewa fa hadha an-naw'u la ba'sa bih malaci irin wannan nau'in babu laifi wurin neman ilimin sa a cikin tauraro bal kathirun minhu nafi' malaci bal ma bari da dama daga cikin wannan ilimin mai amfani ne a neme shi wa qad hassa alaihi ash-shari'u haqiqan Allah madaukakin sarki ya kwadaitar wurin neman irin wannan ilimin idza kana wasilatan ila ma'rifati awqatil ibadat idan ya kasance wani hanya ce da za tsanuwantuwa da ita wurin gano lokutan ibada aw ila lihtida'i bihi fil jihad ko kuma wurin neman shiriwa da su ta hanyar gano jahohi gabas da yamma da kudu da arewa fa yajibu at-tafriqu bayna ma naha anhu ash-shari'u wa harrama to wajibi ne ka iya bambancewa ka tantance tsakankanin abinda Allah madaukakin sarki ya haramta kuma ya hana wa bainama abahahu wastahabbahu da tsakankanin abinda Allah ya halatta kuma ya so a yi shi aw aujabahu ko Allah ya wajabtar da neman ilimin sa fal awwal huwa al munafi lit tauhid kaso na farko shine ke kore tauhidin mutum duna thani ba ka san na biyu ba ina fata mun gane wannan shine karshen wannan babi nan kuma za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko makamancin haka Allah ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi tafaddal